الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم على صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر أيو دائما أن كان بيان وتحكمر أنبتن ونن سورة da sura kudan zuma ko kuwa surar da aka yi bayanin wato kudan zuma cewa kudan zuma yana da cututtuka wajen guda shida duk wannan suna hana shi yin zuma mai kyau duhu zai barinsa ya yi zuma sosai da girgije lokacin girgije da haka lokacin kaka shi ne ya fi mai kyau da wari yana hana shi saboda shi wani irin bature ne bai san kazanta bai sa hatawarin ma bai so sai hayaki yana hana shi sai ruwa yana hana shi sai wuta wayannan sune abubuwa guda shida da suke bata aikin kudan zuma to haka kuma shi ma mumini tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana kamanta kudan zuma da mumini shi ma mumini waɗannan abubuwa shida suna ɓata shi idan duhun rafkana idan mumini ya rafkana to kaman duhu kenan hijabi duhu ne rafkana duhu ce to shi ma mumini in ya rafkana daidai yake da wancan duhu wajen kudan zuma mutum ya kiyayi rafkana kwarai da gaske wato da kokwanto mumini ya dinga kokwanto cikin abubuwa ka san abin nan gaskiya ne Allah ya nuna ma duk alamomin gaskiya ne to imani kawai ka kama in ko ba gaskiya bane ba ga wayansu alamomi ba to wannan kana da abu to amma ko kwanto idan haka shine asalin dukkan bala'i shine asalin dukkan mutum ya kori daga duk alheri ma ko kwanto dan haka sufaye suka ce ka gudawa munkiri ka gudawa maki fiye da gudun da za ka yi wa zaki zaki in ya kashe kaɗan aljanna ne kai amma makiyin mai inkarin abubuwan annabawa ko abubuwan waliye bayan Allah wata 'yan magana kaɗan zai jefa shi ke na wannan magana ta zauna a zuciyarka ta sa ma kokonta shi kenan duk kayi asarar abubuwan da za ka samu za ga yan uwa ai ina jin maganar minkiri kaza ne dan ji me yace ko da ga in ba karfi ne da kai ba daga nan zai jefa ma wata shakkar da kai da kanka ya ruguzo da kai duk ga baki da tunda tafiya ce ta elective sairul qalbi tafiya ce ta zuciya to tafiya ce ta kafiri tafiya ce ta zuciya to dan haka mutum ya kiyayi shakka da kokonto ko zuciyarka ka ji tana yawan kokonto ka dage da zikiri ka dage da imani ka ka dinga saba mata fa iza mal yaqinu la zama qalban janabatu shukuku wal awhamu idan yaqini ya lazumci zuciya to sai da kokonto da wannan dugudugu da kake ji da shakkar abubuwa shikenan sai sai sai bar zuciyanka dan haka su sahabbai Allah ya kare yadda a gare su ba su da kokonto a cikin zuciya da annabi ya faɗa shikenan sai su auka sai munafikai sun ga ganin fa na ima aukata ne shi kenan kuma daga an faɗi abu shi kenan an uminu kama amana su fa to lallai to kokwanto duhu ne da kokwanto hadiri kokwanto yanzu yanzu da ya rufe zuta shi kenan dan adam bai samu komai ba to shi ma dan adam tunda mumini shi ma mumini amma mumini shi ma mumini kokwanto daidai yake da wannan hadirin na zuma to sai wari da yake bata zuma to shi ma dan adam fitina kowace iri ce wari ce a wajensa da dan adam ya shiga fitina to shikenan yanzu duk komansa zai lalace karatunsa ya lalace abubuwan nawa ne bujuman malamai suka shiga fituna shikenan ilimin su ya lalace komai a zamanin mu ba a zamanin imamu zahabi imamu zahabi dai nakidi mai fata abubuwa da waye in ka sami imamu zahabi ka gama to almajirin dan taimiya ne imamu zahabi yake cewa jama'a kar ku shiga hanyar da take cewa wai gyaran aƙida ko waye ice na ga dan taimiya malamin sa ne fa yake faɗa wannan shaida da yau malamin sa ice na ga dan taimiya ban taɓa ganin mutum mai hasken salafu in ka zo kaga fuskarsa lalle ka ga fuskar malami na Allah irin fuskar sahabbai da ake faɗa irin fuskar tabi'ai da ita ban taɓa ganin mai fuska irin ɗan jami'a irin wannan ba ban taɓa ganin ƙwararren malami da duk hadisin da za ka kawo masa a haddace yake tsaffi yana da hadda bai kawo na gaba kaza ban taɓa ganin wanda yake warware abu kaza sai da malaman zamaninsa ji zahabi ita sai da malaman zamaninsa suka zamanto mabiyansa duka tsoron kala suke da shi ma amma tun da ya shiga wannan hanya ta cewa gyaran aƙida kaza kaza ita sai fuskarsa ta baki sai ya zama na yaran da ba su cancanci ma su kara da almajiransa ba su suke zuwa suke wasa da shi zahabi ya faɗa wani to to kaga ma'ana kaga yanzu warin fitina ya dawo irin wannan asaitaccen malami kaga yadda karatun sai to haka kowace irin fitina ko ahalin layin nema ko su bayan nema kaga dai su ne abu to da ka shiga fitina ko mai hasken mutum yanzu za a ga an koyi shi ya fi sauki ma dama abin da suke tsoron kenan na uzu billahi mina tsarji ba adal kurbi Allah muna neman tsari a kore mu bayan mun yi kusa da mutum ya shiga fitina ya yi abu da ka ga fitina ko ta zawiya ko ta waye ko ta tsakanin shahune kaza ba shi kayan gudu i waje ɗaya da an zo ga ce ai wallahi ba wannan ya kani ba wannan na bari na dinga baki da ba wani wai a ce su manya fitina ba ta cuce su ba kai nawa ta cuce su nawa ta cuce su da kai ai ni bai ba zai shiga tsakanin jiwa ai jiwa ba wata jiwaye duk tsarewa za ta yi da su to shi ma sani da manzalla ya kamanta mumini da zuma dinnan to shi ma mumini da fitina ta shiga shi kenan komai wato shi kenan sai abin na shakka da taurihu fitinatu shi kuma mumini shi ma fitina ita ce warinsa sai dukani hayaki wajen zuma to shi wa mumini haramu da ka so mutum haram to kamar zuma an mata hayaki kenan da ka so mutum haram shi kenan lafiya kala yanzu komai ma sai ya gudu ya barka hai baka kwarjinin da ake da kike da shi ya tafi tsoronka da ake ji a daina komai da ake ji Allah ya kiyaye mu to sai ruwa wato na daga zuma shi ma yana bata to shi ma mumin yalwa da ta zo Allah ibamu muna da zan arziki amma wani da ya yi shi kenan kuma yau da duk inda ake ma ya bar hanyar ma ga baki daya ma sai dai sai dai a tashi labarin alara duk ga baki daya to da haka su baye suke roƙo kuma gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya bamu kafafu isuwa abin da za mu ci abin da za mu sha ba sai mun wahala ba abin da za mu ɗaura inda za mu zauna abin da za a hau abin da za a aurar da yara abin da za a ciyar da iyali abin da za ka sauki baki abin da za in Allah ya baka wannan ya baka kafafu shikenan shaura ka duk wahala ce gaji ne kawai duka baki da wahala ce ba wani abu to in Allah ya baka kafafu din nan to shikenan za ka ga ba zai hana ka bin Allah ba zai hana ka kaza kaza ba za ka ga yanzu da da kai za a dinga sahun zikiri da kai za a dinga kaza kaza wannan da kaya da ya ga to yanzu mai ka fada da ka fada da wani kaza kaza to Allah ya kiyaye wannan duk gaba Allah ya bamu kafafu isuwa wannan ba wai shikenan wai an hana mutum ya nema ko ya yi ko kaza kaza ba amma dai kafafu Allah ya bamu barka annabi sallallahu alaihi wasallama to yalwa sai zuma yanda ake cinsa da wuta ana gangin zuma sai da wuta ake ci yanda wuta take halaka shi haka san rai san rai da ya shiga wajen mumini shi ma ya halaka duk gabaki daya to wayannan su ma shida na mumini kenan sai ya zo a musnadin darami imamu darimi ya ya rawaita daga sayyidina ali dan abi talibin Allah ya girma fuskansa sayyidina ali ya ce ku zamanto a cikin mutane kaman zuma zuma dai za a gare duk dai kudan zuma ma'ana ku zamanto kaman kudan zuma cikin mutane in ji sayar na ali me ya ma'ana kudan zuma ku zama kaman ku zamanto kaman kudan zuma a cikin tsuntsaye kudan zuma a cikin tsuntsaye to ku kuma ku zama kudan zuma a cikin mutane domin ba wani tsuntsu ko wani kuda ko wani wane ne ko me shi sai yana raina zuma ita ce ƙarshen dabbar da duk dabbobi in ji sayar na ali suke raina ta suke ganin rarrauna ce wannan ba kowai ba ce to ta fi su ko duk amfani da tsuntsaye sun san abin da yake cikin zuma na daga albarka na daga wannan irin daɗi da irin wannan magani da yake cikinta da ita za a sa a gaba da ita za a sa to kuma ku zama haka cikin mutane ku ne kuka fi kowa amfani ku ka fi kowa gana amma ku ake wulakantawa ba sai rana aiki ta taso tuku sai rana aiki ta taso kuma sannan a ji a to sai wane sai wane muna kaula tare da wani tsoho zakiru yadda aka yi wata abu mai ban mamaki aka ce mama zai ce a nemo zakiru ita ni dama tun da na ji an ce a nemo zakiru na sallama ya lalace ba za a nemo to ka zama to in dai ka ji an ce a nemo shi to lamari ya lalace to kaka ki to ka zo ka yi amfani kuma ka zo kai amfani to wai na ne ku zama haka cikin mutane to haka wannan babban wa'azi ne ba yau za ka gani duk fafa lolan da suwa ne ne din yan ba na iyan hayaniyar da kuf ba komai ba an cika rediyo da hayaniya an cika fili da hayaniya an cika jaridu da hayaniya an cika littattafai da hayaniya kaza kaza an yi boko kaza ci ma ka ji tsoro ma kaza ci mutum zai iya sako zai iya faɗar wani abu na ilimi ma ko ya kama hanya ma sai ka je ai wannan ma kai kai abubuwan da ka musu ke ka jefa a tara ma shi wannan yake ta tsoro ko a ciki don ji sai na aliyace mu zamanto kaman kudan zuma a ciki yanda kudan zuma yake cikin tsuntsaye to ma mu zamanto wato abu da tsuntsaye sun san abin da yake cikin kudan zuma na daga albarka da ba su yi mata haka ba to sai na ali yake cewa ku zauna khaladun nasa ku zauna da mutane ku yi harka da mutane bi alsinatikum da bakinku kawai wa ajsadikum da jikinku kawai ku zauna da kowa da jikinku ku zauna da kowa da jikinku wa zayaluhum bi amma ku kauce wa kowa da aiki ku ta aiki ta ku ce sai na ga wani yana yi ko sai irin aikin wani a'a ku ku kama aikin ku na alheri da kuka sani lahira kowa da ba lahira amma kuma ba wai shikenan ka rabu da mutane ka ce kai ba ruwana da mutane ai duk sun la oh ku zauna tare da sai dai in kuma abin ya zama la haula wala quwwata illa billah alazim sun zama cuta dama ai suna cewa ka zamanto kai da mutane kaman flasko flasko in cuta ta kama ba su ya kama dole ne a yi shi ko to kuma in aka warke ba me za ka yi da flasko to ka zama haka saboda larura dai auren aure suna kaza a tsare kai tare a yi sulki ka zama tare da mutane haka amma kowa ta ka tafi shi in wanda za ka iya bawa shawara ne ka ba shawara in wanda ba za ka iya ba shawara ba sallah da gudu ka bashi in ji sayan na ali alaikum wa anfusakum to ku zama tare da mutum to kuma duk su baye ma dama duk daga nan suka dauko aiko duk haka suke ijaza shau za ka gani haka ku zama tare da mutane da jikinku da bakin ku ka gaya musu wa kululin nasu husnan ka gaya mutane kyakkyawa amma wallahi zuciyarka ba ta wajen Allah tana nan wajen Allah ibadarka da komai aikinka ba shi wajen Allah kaka ba kowa a hannunsa kaka ba kowa a hannunsa aikinku da zuciyoyinku kuwa domin dan adam kowa abin da ya tsururuta kowa irin nomar da ita zai kai gida to kuma dan adam ranar tashin kiyama in ji sai na alena tare da wanda yake so to kaga so wanda kaga dama kai ranar tashin kiyama Allah ya hada ku da sai to ai wannan duniya ce ai saboda muna ka Allah ya sa yanzu ma tare kuke a duniya wallahi yanzu ba ta za ka ba a'a to larura ne dan zauna da kika dan da an gama abu kawai ka tashi duk ga baki da duk ga baki da to wannan kenan wasihi ya zo dai a cikin wato musnadin darani din nan Allah ya kare da a gare shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da ga Abdullahi da babansa Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa ya tambayi Ka'abul Ahbari shi ka'abul ahbari malami ne a nasara ya san ilimin nasara kuma ya zo ya musulunta kuma ya san ilimin musulunci din kaga ya hada biyu to shi sa sahabbai suke tambayar sa to abdullahi bin abu ya tambayi ka'abul ahbari shin wai kun samu sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin at-taura ba wai ya san babu ba kai ma ka ga sufan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin at-taura sai ka abul habari ya ce kwarai kuwa ga yanda at-taura ta faɗa sunansa Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama za a haife shi a Makka zai yi hijira ya koma ɗaiba ma'ana Madina gari da zai hijira ya koma ɗaiba mulkinsa idan kana so ka ga mulkinsa sai ka je sham sham din nan ita ce siriya urdun falastin isra'il da dai misra duk waɗannan ƙasashe wajen guda bakwai su su ne sham amma yanzu kowace ƙasa ta yanke tana da sunanta siriya ita aka ba wa sham ita, ita aka ba wa sham to mulkinsa yana sham to kuma haka ne ko zamanin kana son ka ga kalifanci da sakamar kalifanci to sai dai ka zo sham tunda nan ma'awiya yake daga nan aka fara wata rana ma'awiya ya shigo yana taku ɗaiɗaya ya shiga sarauta ya sa gashin jimina a rawaninsa sai na umar ya tashi ya kakkarya gashin me wannan ita a khalifa ku nan dai ku zauna da buzayen ku da kaza kaza kaza ku nan gidan annabta ne amma ku ba mu mu sham mu muke tare da sarakunan rumawa da wayan bani aka wata ba su ga musuluncin da wani abu ba to yayi kyau to in kana so ga mulki to sai ka je sham shi annabin nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai alfasha bane ba mai batsa bane ma'ana magana kirki magana alheri zaka dinga jin zaka zage zage ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sakabun fil aswaqi manzo Allah ba mai kormato ne mai ihu mai hayaniya a kasuwa ba duk karatu zai da an ce wala sakabun fil aswaqi ba mai kwarmato ne a kasuwa ba wai shi karatu wai bai ga mutum a cikin gida ko a cikin unguwa wai yayi kwarmato ba to wa za ka yi kwarmato wa za ka yi kwarmato kwarmato dama kasuwa hajiya nawa kalan kalan kalan kalan dama kasuwa nan ne hayaniya ko har in za ka shiga shari'a ta ba da wurin da za ka yi a uzubillahi min sharri aka za ka da abu ko to amma cikin gida ba amma yau in ka zo ungoyinmu da abubuwa sai ka ce faɗa ma ake sai ka ce ma faɗa ake sai radiyallahu anhu yayi baki fab fab fab fab fab sai da da ishaka ta buga baki na san suna faɗa ya zai ce kai ba ya ce suka ce a hira ce sai ce je ga ya musu toran da za su faɗa su ga mun bagari to in ka ji hira ta kaure ko a ma yanzu ya zama haka in ka ji hira ta kaure za ka ce faɗa aji sai ka zo da kuma ana dariya ana tafawa wai a wai hira ce haka to manzo Allah ba mai kwarmato bane sallallahu alaihi wasallam to wani zai ce to mu ma annaba ne to in ba annaba bane ku koyi da annaba Muhammad dama an ajiye su ne dan ai koyi da su bayan mu mutum ya shiru ba amma dai kuma mutum ya ya iya yi wa kansa da to manzo Allah ba mai kwarmato ne sallallahu alaihi wasallama a kasuwa ba kuma bai saka mummuna da mummuna in aka yi ma mummuna manzo Allah da kyakkyawa zai saka ai haka man kudan zuma ba haka yace bilal yake ba kudan zuma haka yake to manzo Allah ya sufanta mumine da kudan zuma shi shi ba shine ya asubun ba kuma ai shi kuma sai ya zama shine shugaba sallallahu alaihi wasallama duk da ya ce sayyidina Ali ne ya asubu na mumine sayyidina Ali shine shugaban mumine cikin halin mumine duka shi kuma sayyidina Ali ranar da sayyidina Abubakar ya rasu ya zo ya tsaya kansa ya ce yau ya asubul mumine ya rasu yau shugaban mumine ga baki ɗaya ya rasu to duk da wannan kyakkyawan alherin su ne duk ga baki da sai dai manzo Allah yana afuwa sallallahu alaihi wa sallama kuma yana yin rangwame sunan al'ummarsa masu godiya sunan al'ummarsa masu godiya Ubangijinsu shine abun godewa, annabinsu abin yabo, tutar su ranar tashin kiyama tutar yabo duk gaba ki ɗaya ko? To, tutar su ranar tashin mu ma shehun mafi yaban kuma Ahmadu mafi yaban Ubangiji duk gaba, Hamaduna kenan. In sun ci sun wasu alhamdu, komai dai su da ta ci, Hamaduna, ‘yan godiya godiya, su ‘yan godiya ne, Hamaduna ne. Ya Hamaduna Allah suna godewa Allah a cikin yalwa da cikin rashi. cikin lafiya da cikin rashin lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan abin dadi ya same shi sai ce ya gode wa Allah da da ni'imarsa ne wannan dadin ya faru. Idan abin rashin dadi ya same manzo Allah ya ce har yau dai an gode wa Allah dai cikin komai din dai ma kuma an gode wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun samu cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna haskaka gaɓoɓinsu suna ma'ana suna alwala gurul muhajjadina kuma mun samu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ataziruna suna yin kunzugu ma'ana al'ummar manzo Allah suna yin gel ko suna yin damara al'ummar manzo Allah suna damara yana daga abin da aka subanta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin damara a tsakiyarsu ma'ana suna daure da waɗanda suka dau abin a zahirin yana daga cikin wanda ya dau damara a zahirin ta shehu mu Muhammad al-Hafiz al-Misri duk in ka ga hoton Muhammad al-Hafiz za ka ga damara a cikin sa shi wannan hadisin bai yi matawili ba wanda kuma suka yi matawili ita ce dai wannan wando na tura da ake sawa a ideal ita ce damara duk al'ummar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa biyar al'umma manzo Allah ne yayi damara to ko kuwa mu Hausawa a sa da masu laurje sakwata suna zariya ko mazaki mazaki shine laurje shine mazaki shine zariya kila wani ma in yazo ya katsara mana da yawa ko to wannan wannan zare da ya menene ake ta ta zuge ta zuge to ta zuge ai wannan ne ta zuge ko ta zuge to wannan abin da yake cikin wandonmu wannan mazagi din nan ko lawurje din nan ko abu da yake cikin to ai halabi zai da mara ci tunda daura a zakai kaga ai mun cika al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko dai ka ce lawurjan ne ko kuwa ka ce bel din ne duk dai al'umman manzo Allah ne sallallahu alaihi ko kuwa ka bashi damara gabaki da shehu Muhammad al-Hafiz yanzu ko waya ka dauko za ka ga Ibn Abdul Latif Misri shi damara ma yake yi sosai kuma sai ya samu wani zani kuma a daura a ciki radiyallahu anhu shi a zahiri ya dauka dan mutum ya kaga kalli kowa kowa ya ce ma dan kauye kakka ma kalle shi zama al'umman manzo Allah kalma dan kauye ya fi kalma dan bunni kai kai na annabi yayi nan sallallahu alaihi wasallama ka kuma kai ka ɗau biyar shi ne naka to kuma ka ce wancan bai yi ba ko kuma kai da ka saba da lawurje din ko mazaki din ko ai kai kuma ka ce me bel bai yi ba ko me abu bai ba duk al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi yana daga alama al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi yana da majayi sallallahu alaihi wasallam ai dama an daura kayan yaki kuma sai an yi sulki sai an daura matsauri din nan to ko zaman lafiya ma to yana daga alamansu wato shine si damara a tsakiyar cikin su si damara a tsakiyar cikin kuma yana daga alama al'umma manzo Allah da muka karanta suna yin sahu sahu a sallah su jera sahun su kamar yadda suke jera sahu wajen yaki bataliyar sojoji wannan sahu fa ba wai musulunci kare ba wata soja da zai yaki a wargaje dole sai bataliya bataliya dole sai da sahu da da yin fareti da gajiya yadda ga sojojin nan duk suna yi saffan ka annahum bunyanun marsusu to haka fa yanda ake sahu wajen sallah yanda ake sahu wajen yaki haka ba wajen zikiri ba ba wai haka za a zauna barkatai ba wancan kafarsa ta can wancan ya ya tankwara can o'o ai nan ma yakin zuciya ne ma nan ma shine jihadul akbar shine ya babban yaki dole sai ana ga ba irin wannan zikiri na kan titi ba irin zikiri na cikin zawiyoyi wannan wazifa da abubuwa da zikiri dole sai an gyara a gyara sahu ka gyara zamanka in dai kana son zuciyarka ta yi amfani kamar yanda sai da sahun can yaki zai zai yi kyau kamar yanda sai da sahun nan sallah za ta yi kyau duk gaba shida dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga hada kafafuwan ku wajen sallah na ga shedan yana yawo a tsakaninku yanda dan kwikwiyo yake yawo a tsakanin ku haka shaitan ya bata sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ku gyara kafa ku wajen sallah ko ku zuciya ku duka ta harkice wannan zuciyarsa kenan wannan shine babban abin tsoro to sallallahu alaihi wasallam to kuma zaka ji wato ruguginsa a cikin masallaci kada wuyin na kamar rugujin gudan zuma ga abin da yasa tasbihin su da karatukan qur'anin su da zikiran su da yanda buɗin su da yanda suke yi to wai ma'ana za ka ji ƙararsu a masallaci suna zikiri kaza kaza an ce wai duk wannan zancen banza ne kaza sahabbai sun ce ba ma sanin an gama sallah a masallacin manzo Allah sai mun ji zikiri ya tashi kana gidanka da ka zaka ci yanzu manzo Allah ya idar da sallah dan an ga idar da sallah to ka ka gani to to kuma ana jin mai kiran sallar su daga sama wannan kiran sallah da ake dinnan ba wai kasa kadai kiran sallar ne yake tsayawa ba har sama ana jin wato kiran sallar su to wannan kenan to dukkanin wato cillin malamai sun tafi akan cewa kudan zuma ta baki yake zubo wannan zuma sai dai abin da aka rawaito daga sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi a a shi ko yake kashin sa ne wannan zuma kashin sa ne duk da baki da shi ma ya faɗa ne a cikin wulakanta duniya sayyidina ali ya ce duniya wulakantacciya ce idan ka dubi abin da ya fi komai girma a cikin duniya sai ka ga duk dai wulaƙantaccen abu ne idan ka dubi boyal din ɗan adam ɗanyen alharini hariri da ake cewa ɗin nan wani irin tufa ne hariri manzo Allah ya hana maza su sa sallallahu alaihi wasallama sai dai mata to in ka dubi alharini wato yawun tsutsa ce akwai tsutsar da yawunta yadda gizo-gizo yake yin gida da yawunsa din nan ita kuma tsutsa haka take tsatsa alharini da yawunta yana da tsada kwarai da gaske to kaga dai yawu ne duk gaba gida idan sai na laifi idan ka dubi abin da ya fi komai girma na sha shine zuma idan ka dubi kashin dabba ce kashin guda ne kawai shi ake ta yarba ake ta abu idan duk karatun nan da bishi a kan sami ke duk gaba daya sai sai na lai yake cewa wato idan ka dubi wato abin da ya fi komai sha za ka same shi kashin dan adam ne idan ka dubi abin da ya fi komai na daga daɗin aure shine saduwa sai ka samu wa fitsara ce cikin mafitsara kawai fitsari ne cikin fitsari kawai to wannan kenan to haka aka ciro shi daga ibn adiya ibn adiya amma ko wannan akwai magana sai na ali gangariya kuma da tafi wannan ƙarfi wadda ta buge ta buge wannan abinda sai na ali yace ce iya abu guda abubuwa abubuwan daɗi guda shida ne a cikin duniya ko dai abinci ko dai abin sha ko dai abin ɗaurawa ko dai abin hawa ko dai abin aure ko dai ka ci mai daɗi ko ka sha mai daɗi ko ka ɗaura mai kyau ko ka hau mai kyau ko ka auri mai kyau ko ka shaki mai kyau sai na laifi dai duniya dai wannan guda shidan ne dai duka a to ike mafi daɗin abin daɗi a duniya zuma ita huwa mazakatun zuba yawun kuda ne kawai kuma haka shi ma a wannan ruwaya ya tafi cewa ta baki ne da wawo maskatul zubad yawun kuda ne kawai mafi daɗin abin sha abin da ake rayuwa da shi shine ruwa to shi ko da fajiri da mumini da mai ƙarfi da mara ƙarfi duk sun yi daɗi a cikin shan ruwa duk gaba gida sai dai wannan ya ce shi suwam ya sha shi ko wannan ya ce riba ya je ebo duk da ɗabi'a ɗabi'a ne duk gaba gida to abin sha kenan ko to sai mafi girman abin ɗaurawa a duniya shine alhariri alhariri da ake cewa hariri to sai na lake saƙa sai ta tsuntsa kuwa sai mafi girman abin hawa mafi daɗin abin hawa a duniya komai abin hawa bai kai doki ba wai ana kallon mota komai tsadar ta doki da zo wani sai ga an bar kallon mota an koma kallon doki da doki ya abu sai na ce a kansa ko ake kashe mazaje duk mazajen yaki bai hana yanzu a ce a kan gigwa amma har yau ana yaki da dawakan ba amma duk kafin wannan gigwa da waye su ba duk kansa ake yaki duk gaba ki da yake a kansa aka kashe mazaje kuwa to to har yau din idan ma muka ce to yanzu wannan magana ta sayan na za a yi mata tawili ko a ce wajen doki din a ajiye mota din a ga yanzu ba wani abu da ya kai alfarma da ake alfarma da shi irin mota ko zigo da wane ne da wace ma ba santa ba ma ko to me yake kashe mutane yanzu me ya jakara kasuwar da yake kai mutane lahira irin mota eh babu ita yake ta kai mutane lahira duka baki daya to kuma ita za ka ana ta alfahari da ita kasancewa ta kai lahira ba za ta sa kuma ake siya ba a billah Allah ya kiyaye mu ya ba mu lafiya za ka ji an ci an yi hatsari da ita ita za a nema kuma a hau a je a ebo gawa wakin da ita aka mutu kuma ita za a nema a je a ita za a je jana'izan ma da ita duk gaba ki daya a ne mutum to kaga mota kenan to a kansa aka kashe mutane mafi daɗin abin shaƙa turaren almiski turaren miski wa huwa damul hayawan shi ma jinin wato dabbobi ne ba wannan miski na cikin kwalba din nan ba akwai ingantaccen yana nan to wa ashraful mankuyi mafi girman abin aure almar'atu mace wa huwa mabalin fi mabalin fitsari ne cikin fitsari wannan shi kuma kaga ne to abinda aka tabbatar dai Qur'ani da ya ce zuma tana fitar fitan zuma tana fitar da wannan zuma daga cikin cikinta. Ruwaya ta bugu juna, kaga dai hatta sai na alinga ta bugu juna guda biyu. Kila kashinta ne, kila yawunta ne, kila yawunta ne. To wayansu malamai dai a Arastalis Arasto da Arasto da Tura suke faɗa. Arastalis an haife shi sai da aka haife shi da shekara ɗari uku da tamanin da hudu sannan aka haifi annabi isa alaihi salatu wassalam kila shi ma annabi ne yana kila shi ma annabi ne in aka ta za annabi ne saboda bayan annabi Muhammadu ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai annaba tiri cikin al'umma ce cikin laraba ne sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za a ga wanda ya tashe da fasaha annabi to in annabi ne ma magana ta fi da shi arab salis din nan ya zama annabi ya bi mana daɗi saboda an tafi ba wani ɗa namiji da ya zo da hikimomi ya san kan jama'a ya san wa irin arasali in dai na irin malaman falasifawa da kaza kaza sai kuma abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi wannan shine katilul cikamakon duk arasali din dan haka Ahmad Shauke ke cewa komai fasaha arasalis saman saman cuta ya gyara ya rasulullahi kai ko ka zo ka warkar da can ciki ai dama cutar can ciki ita tafi bala'i ba ba ta sama ba wannan ta sama sai da an dan shafa abubuwa amma da'u dafini da can ciki to arasalis din nan yana da yayi magana akan komai kan siyasa kan zaman takewa kan waye kan ilimin ilimi yayi magana kan komai dai duka bakin sai kana duba littafan arasto na tura duk za a gani kuma ya ishe shi daraja shine malamin iskandar surkan naini din nan shine malamin alexander din da suke cewa ko to ai ya ishe shi to almajirin nan nasa saboda karatun da ya a wajen arastalis din nan sai da ya kewaye duniya gaba ki daya sai da ya san haka ake so a ga a san almajiri ya kar malamin sa babba ne ya cika duniya da abuwa ce kowa ne a ce amma fa duk abin mamakin su fa almajirin wani ne duk abin mamakin sa almajirin wani ne sai ga abu sai ka san lalle malamin na samayar wace ne wata rana an yi conference da shehu ibrahim kaulaka radiyallahu anhu a gone da yaransa barhama job almajirinsa wanda ya karanta da barhama job bai yi karatu wajen kowa ba shi ne farkon yaron da aka sa wa shehu suna sunan shehu ibrahim job ɗakin shehu aka yi mara kaciya nan ya girma kaza kaza dan mahmud job bai karatu wajen kowa ba sai shehu to aka yi conference barama da sai da wajen awa biyu yana magana ga bujiman larabawan a zaune azahar ɗin ga duk a zaune sannan ga wani malami mai ban tsoro har misiran suna tsoronsa wuljadda kuma dan siyasa ne shi ma ya yi shugabanci a murtaniya gashi nan yana sai ya kalli shehu ya ce masha Allah wannan yaro na fi hakan sai shehu ya ce kwarai kuwa ka ga shi na almajiri ne amma ni ma yanzu ya zama malami na ya fi ni sai ya ce kwarai malamin sa ne ya fi naka sai ce kwarai malamin sa ne ya fi naka wannan maganar in baka dube ta ba sai ka rikice malam ma'ana kai da karan kai da ka karantar da shi ka fi kai kuma malamin da ya karantar da kai kwarewa saboda ka iya kera wannan almajirin amma kai malamin da ya karantar da kai ba wai yanzu a karantar da mutum a ta kawo kuɗa mar abu har ma ya kasa a'a kai mar kyakkyawar hanya yanzu da zai gane shine ake shine ake faɗa da ya isa girman arasko din nan cewa iskandar mazabuni wato almajirin sa to shi arasko ya gina gidan gilas saboda ya san ilimai kala kala dan ya ga wai ta ina zuma yake fito da wannan ruwa ne shin ta bayansa ne ko fa ta gabansa ne sai ta yin ruwa sai ta yin ruwa sai da ya samu tabo ya lullube gidan kuma dan ruwan sirri ne na Allah yoshi ba aishi ba ya gane ya gane ma kai ma mutum ya zai ce ko shi zirgu ko gaban jama'a wai zai zo ya faɗi ma'arifa ya ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba ba za a gane din ba ya wulaƙanta ilimin shehu jani ya ce zai cika da ba imani shi ma zai cika ba imani gabaki ɗaya to kuma mutane su ki shi ya zama shi bai burge wajen mutane ba shi bai burge wajen Allah ba shi da birge wacce mai amfanin wannan abu sai ba birge wajen mutane ga dai arab ya gina gidan gila so yake ga wannan irin kudura ta Allah ya ga yanda zuma ta kuma wannan ba kuma bane dan an ga ilimai kaza kaza amma ba dai zuma ba ita ai nata ita nata abin daban ne shikenan to sanan ta zo da shi to ya zo a cikin tafsirin kawashi al-afsaq shi tafsirin kawashi sai ya ya rawaito cewa ita zuma din nan a'a ba wannan wato ba wai dabba ce take yin zuman ba zuman daga sama Allah yake saukar da ita a cikin cikinsa cikin cikin dabba in ji shi wannan to Allah yana saukar da zuman daga sama a cikin furannin ita wannan ƙwaruwa sai ta zo ta sha sai ta je ta juye haka shi kuma ya ce sai ta je ta gina wannan kakin zuma din sai ta zuma to wannan haka shi kan mai tafsirin kawashi ya tafi a kai to amma kuma wannan ya saba wa maganganun malamai duk da baki da Allahu alam ladifatu wani ilimi ta tausa suka ce yana daga girman Allah Allah ya sa abu biyu cikin zuma ya sa dafi kuma ya sa magani ga dafi ga magani allura ta dafi ce saran ta dafi ne kuma ruwan cikin ta kuma magani ne to wannan dan ya nuna ma cikar kudura Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan haka malamai suka faɗa amma kuma abin mamaki mu kuma yanzu technology zamani an gano shi kansa dafin magani ne don akwai wani cuta da kuma tura suke wani magani da tura suke yi sai a kwabe wa mutum kaya a je a zaunar da shi a shafa ma abin da zuma zai taso ya zo ya man rudu rudu to kuma ya zo ya man rudu rudu kuma sai ya warke daga wannan cutar in ka duba magungunan zamani na technology yanzu akwai wannan kamar yadda tana suke magani da dafin miciji din ma kansa shi kuma magani suke da shi sha'aki kafa mutum ya je ya siya sha ba mu san wani chemical suke sawa ba mu mutum ya sha sai ya mutu yanzu yanzu to kamar yadda suke magani dafin kunama din to haka dafin zuma din ma shi ma yanzu suna sun kaga ake duk magani ne duk gaba ita kaga wancan magana na cewa komai na zuma amfani ne shi ya ji dan gashi yanzu technology zamani ya gano har dafin nata ma magani ne to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da zuman da Allah ya ga dama sai ya zama zuman ne kaɗai to ga zuman ga kashin zuma ɗin duk gaba gida in za ka sha zuman sai ka matse ko ko sai ka ɗora a kan wuta sannan kashin ya taso ka yaye shi kuma ka kai zuman lambau kuma a kwance duk gaba gida wai dan ɗan adam ya zamanto dan muminin nan da aka ce shi ma ya zama ya zamanto bainal khawfi war raja'i tsakanin tsoro da kauna karka karka amince duka kai tabar naka ce ai kai dan aljanna ne kan kuma ka ɗebe tsammani da rahama Allah ka dinga ganin kai dan wuta ne kai ka a'a kai ta dai kana aikin ka dai kana cewa insha Allah dai kana aikin ka duk gaba gida dan adam ya zama da wannan fukafuki alkaukuwar raja zuma tana da abu uku akwai magani akwai daɗin alewa ga taushi ga magani ga alewa ga taushi da to haka ake haka mumini ma yake shi ma mumini jikinsa da fatansa da waye tattausa ce sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Allah yake da jikinsu da fatocinsu sai su taushi zuwa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala fikilan taushin jikin ma mubini ya ƙara zikiri da za ga taushin jikin nasa ba kamar sahabbai suna cewa ba mu taɓa taɓa wani abu mai taushi irin jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu taɓa taɓa wani abu mai sanyi irin jikin manzon Allah ba mu taɓa taɓa wani abu mai ƙanshi irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana gane ma'arifan mutum da cikar ya jazabe sosai zai iya lankwasa gaɓoɓin sama duk da baki da amma haka ba zai ba zai iya ba to mumini ma yana da taushi yana da daɗi din yana to kaga taushi kenan to kuma yana daga abin zuma ruwan da ana da samarinta suke yi ya zo wanda dattijan da tsofaffinta suke su za a zama an hutar da su tsofaffin da waye za a yi musu ritaya su su zauna kawai kar su aiki zuma ke nan ta newa shugaban dattijan ta ritaya to haka shi ma mumin yake za a ga yara suna girmama dattijai kuma su dattijai su tafi masallaci zai su ta ziki su kuma gwaraza masu girma su tafi kasuwa su kuma ƙanana su tafi makaranta yara duk su makaranta zai su ta karatu su kuma iyaye su tafi kasuwa zai su nemo abinci su kuma tsofaffi yanzu ba tsoho ina zai je wata makaranta ne zai yi da ita ina zai je wata kasuwa ne zai samu to shi bai shiga masallaci ya ta zikiri to kuma yau duk sai aka tuya abin kuma duk tsofaffin sun koma da hayaniya da masallacin ake samu yau kuma duk yaran ne ga mu da dingo to Allah ya biya mana dinga ba amma dai duk da muna yaran kayan tsofaffi muke yabowa kaji bambancin mu kuma kayan tsofaffinmu muke ebowa ba mu yarda da hayaniyar kanmu ba ko a kansa akwai hayaniya a kayan tsofaffinmu muke ebowa yanzu wannan tafsiri din nan shehu radiyallahu ta'ala anhu yana shekara wajen 60 da wani abu mai shi da da da da abu duk gabaki da to kayan tsofaffin mu muke ebowa to zuma tana da da wannan to haka ake so lokacin da kake kaftu a halara ka zama mai kokari yanzu dukkan mu muke kaftun hanya yanzu muke noman hanya to kake sakaci saka kwanta a halara kakka da aiki kakka ce ina kallon wani shi ba yin komai ni ko ni ne nake ta wahala ai ba ruwanka in an tashi rabon ai ba irin nan za a raba ma ba ikabtu ikabtu ikabtu ikabtu to kuma kartu kala kala wani zai iya yin aiki da jikinsa wani kuma zai iya aiki da jikinsa zai yi da kudinsa ko da ra'ayinsa duk ya yi aiki wani kuma zai iya haɗa abin ya yi da kudin ya yi da jikinsa ɗin duk gaba gida duk gaba ɗaya kansa yake yi wa ba wanda ya yi wani wal jimri alama annan naf'a munfajiru ilayhi min sayyid ويعلم الجاهل المغرور أن له نفعا بهيكله أنا zaton a shi ake amfani a'a kai ne amfani yake dawowa duk baki daya wannan aikin da za ka yi kai ne in tsufa ya zo ma sai ga kana kwance kawai Allah ya turo ma duniya ko ta ce ma aiki a sufan mutane ma wani Allah mai iko ne Allah ya turo ma duniya ko ta ce ma hidima sai ga tsofin da suka yi suna yara suka yi hidima cikin lamarin Allah sai ga kuma sai tsufan ya zo daga kuma mutum yana shan failarsa a kwance sai a zaci wai sannan yake wani waje sai ga wajen da Allah a bani abin da kake karanta zan karanta yau ne karanta sani ai ya riga ya karanta tuntun shi ya riga ya aikin sa tuntun so mu dage tun muna yara yanzu mu yi kokari mu yi aiki halala to kamar na yaran zuma din nan yanda suke to har kuma aka tsufan ma shi kenan ma ba za a iya wani aikin ba ma shikenan Allah ya yanta kai kuma yanzu wata rana sai dai Ali Bisa yana zaune da wani sai ga wani sharifi na ya zo ya nemi hajiya sai ya tashi ya shiga cikin gida sai da ya jajjawa abin da Allah ya bashi ya zo ya bashi wannan da yake zaune da sai da sai ce sai ya bi ko wace za mu huta da hadiyar na ice in mun mutu in mun mutu kuma zai je wajen kabari ya ce ba ni hadiya sai ya ce in mun mutu yanzu kuma sai mu huta da ita duk gaba gida kaji to wannan zuma kenan to haka mai kokari mai kokari yanzu da kuma wanda ya tsere a cikin alheri Allah tabaraka wata'ala ya hore ta da cin halal dan me dan ya wunce ya zama amfani dan ya wunce ya zama amfani ya zama ya zama lafiya kuma duk mai cin halal zai zama kumfa ya kulu duk abin da ya faɗa sai ya kasance wai Ismail Azim din da ake faɗa ba wai ba ita ba yanzu kowa tana nan a hannunsa hazin shi ya ce kowa ismail azin tana a hannunsa amma kila halattun da wa'yancan suka ci da tsantsenin da suke da shi bakinsu ya zama kumfe kunu galibi yanzu babu babu ko hanyar nemanta galibi yanzu an abu da nemanta da gaskiya da kaza kaza to wannan kenan ko kuma saboda mu yanzu an bamu kumfe kunu ma dukkan mu zamu halaka duk gaba daya fada ne tsakanin mu da ka duk kashe kanmu zamu duk gaba daya da kumfe kunu kowa so zai iya maka wa makiyin sa ya mutu to to ga ba ta da wani amfani kenan yanzu sai dai ai tayin tana nan sai dai ai tayin aikin Allah da ita ai ta zikirai ai ta taraki ai ta ma'arifa ai ta shiga halaran Allah da ita amma ba kamar da ba to saboda cin halattun zuma sai ta zamanto yawunta amfani ne magani ne kuma ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan kudaden wuta ne sai dai kudan zuma dan me dan amfanin da yake wa al'umma duk me amfanin al'umma Allah zai sa shi a wuta kar ka ki amfanin al'umma ka dage ai ni na ce la ilaha illallah wa ce ka faɗa sai al'umma amfani kawai duk mai amfani al'umma dan aljanna ne duk gabaki da to kuma yana daga ikon Allah maganin likitoci za ka ji ɗaci ne da shi yanzu ka ce shawara ko kaza kaza sai a baka ko basir ko kaza kaza sai a dura ma ɗaci shi ko na Allah zaki ne da shi ka ji tabaraka wa ta'ala shi ko zuma ne maganin abu shi ko daɗi ne da shi shine a asar to kuma ikon Allah zuma din za ta iya cin kowace bishiya amma ita fa daɗi ne zai fita daga wajenta ita injinta komai rashin daɗi zai iya markaɗa shi zai mai da shi daɗi duk gaba ɗaya don haka Allah ya zubanta gari mai kyau tsiro mai kyau gona mai kyau tsiro mai kyau za ta dinga gonar da ƙasar da mai kyau ce ta ji batalela da waye tsiro mai kyau za ta dinga fitarwa to shine mumi fi shifa'ul linnas Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ruwan zuman kuma ake magana kenan Allah ya ce ruwan zuman nan zuma din nan fi shifa'ul linnas akwai waraka ga mutane magani ne ga mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sai dai malamai sun ce ba yana nufin dukkan rashin lafiya ba waɗansu malaman haka suka ce suka ce saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya nakkara shifa'u fihi shifa'u da ce fihi shifa'u ba bai yi mata alif da lami ba bai yi mata fihi shifa'u ba sanan aka sanan malamai suka ce wata rashin lafiya wata rashin lafiyar zuma maganin ta ce wata rashin lafiyar zuma ba maganinta ba ce, wani mutumin zuma magani ce a gare shi, wani mutumin zuma ba magani ne a gare shi ba, in ji malamai saboda larabci ne. Za a kawo da fihi shifa da Allah ta yi fihi shifa'u linnas da alif da lami, to da an gane, amma Allah ya ce fihi shifa'un linnas, to wannan bai sa ya zama wato gaba ɗaya ba, saboda na kira ɗin nan. To, wayan suka faɗi haka, amma duk da haka dai za ka ga mafi yawan magunguna sai ka ganta a ciki to wa'yansu malaman kuwa suka ce ina ai duka abdullahi bin umar yana daga ciki allah ya ƙara yadda a gare shi abdullahi umar ya kasance la yasku shay'an baya kai ka ƙara kowane irin kowane irin rashin lafiya sai ya sha zuma ko kurji ne ya fito sai ya sai ya shafa man zuma duk ko menene kowane irin rashin lafiya ne shi da zuma yake abu kamar wani wani wali ba Allah wani malami daga cikin shehun nan ko guso shi ko duk abin da ka zo kace sai ce shafaro shi kuma rabu ya imani da shi saboda shi kuma imani da shi shi duk abin da ka ce shafaro shi kan da so to shi Abdullahi bin Umar duk abin da ka zo kace sai ce shafa zuma hatta kana yudhil bihi jumalu hakuraje maruru wane ne kar zuwa da kurare duk zuwa ike shafa kuma sai a warke hatta kursatu cizancin naka ne harbin kunama ne saran maciji ne duk sai a shafa zuma a sha shi ba shi da wani tun da Allah ya tafi shi wanda za ya gaggata kan wani ya zai ce ma ko da alif da lani ko wani zai sai ka gudawa malaman kuma daga nan duk garin liraji ma ta zafi kwace ma imaninka to to wani yana ciwon suga ya je wajen likita likita kakkaci shinkafa kakkaci gero kakkaci ka duk abin suka da aisha hasan din ne kakkasha suga kakkasha ya gama ya san ya ka gama yake yace a kamanta daya ka ce na bar likita ya kai yana abin da ka hana ni in na bar shi ai sai a mutu kafin suga ma ya kashe to wani zuwa haka malamai suke an ka tsaya wa lalle iraban iraban duk imanin naka ma ya su kwace ma shi to duk gaba daya ka tsaya wannan mazhaba ta sai Abdullahi dan Umar Allah ya ce maka magani ne na komai to kaji hatta cizon kursa ibn cizon jinnaka ko kazu ne kara shi zai ce a shafa zuma sai ya karanto ayar ce Allah ya ce fi shifa'ul linnas to wa hada irin wannan mazhaba tasa wato ya ɗauki ayan ne ala umumiha akan shi ba ruwansa ta ga mai duk gaba gida kuma maganar manzala sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ta tafi hakan shi ma ibn maja ya rawaito da hakimu sahihi kenan daga abdullahi dan dan mas'ud cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce zuma maganin komai kowace cuta zuma maganin ta to kaga dai in Allah da indai malamai ba sai wannan akwai abin da yake kai shi ba shi kenan mazalla yake magani wal qur'ani shifa'un lima fi sudur shi ko qur'ani maganin cutar cikin zuciya ce shi zuma maganin cutocin jiki cutocin jiki shi kuma qur'ani maganin cutar zuciya cutar aqida cutar tunani cutar kaza cutar ka shi go maganin sa kenan kaga an samu magani biyu shi ko qur'ani maganin cutar da take cikin kirji ma'ana abin cikin zuciya da haka manzo Allah ya ce to fa alaikum bi shifa'ain manzo Allah ya ce to in za ku yi magani na hore ku da waɗannan magunguna guda biyu ku haɗa zuma ku toba qur'ani a ciki ko a rubuta shi a wanki a ciki bi yayi fa alaikum bi hadha shi ko ku sai ka sai zuma sai ka toba sai ka nemo ayar da ta yi magana wannan cutar ta in ka za ka tobe ka toba a ciki shi ne ka dinga shan wannan zuma insha Allah ko ka toba ka shafa ko ka toba ka shafa Allah yadda za a wanki ji manzo Allah sallah ibn maja da ya ƙara yin ruwaya daga abu hurairah da Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya yi karin kumallo da zuma kwana uku a kowane wata to manyan cututtuka ba su same shi ba kowane wata ka dinga karin kumallo da zuma kwana uku kuma ba ya dace da ciki ba in ka dan kurba ba ya to mu ko mun ga shehin mashau da dan shehu da haji shi duk safiya ma sai ya lashi zuma duk inda yake yana da zuma duk in safiya na tambayi ne wannan yace yana gyara murya yana kaza yana saboda ya tuni mai karatu kamar masu karatun qur'ani da abu sai a dinga lasar zuma sai murya ke kyau ta ta yi komai to to shi ko manzala da duk wata ya samu dai ka yi karin kumallo da zuma ta uku haka ya dace a dinga nemo zuma kuma a dinga kokarin a tafi can na daji din ko na tsare duka zai fitina ta shiga ko ina ba wannan wanda ake mar albuz da siga da waye ba ma sai da shi kuma tsoron Allah wannan amfani ne na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tafi can inda ake ebo shi ya dinga siyowa daga can ya zo ya boye a cikin kwalba ya dinga yi to Allah ya ce sallah duk wanda ya lashe shi sau uku ya karin kumallo da shi a kowane wata irin manyan cututtuka din nan ba same shi ba to ai kuma manyan cututtuka an sani sai ga farar layar s wane ne duk gaba ɗaya haka da ma ga rigakafin manzo Allah ya bamu sallallahu alaihi wasallam to malan naqashu shi kuma ya fitar daga abi wajrata annahu shi naqashe ta ai shi ya ga shehin sama abi wajrata kana yattahilu bil asal yace na ga shehi na har yana yin kwalli da zuma to kwarai kuwa wannan mun karbe shi ma kwarai kuwa cewa duk wanda idansa yake amosanin gido ko idansa yana yin dushu-dushu ko bai san gidansa yanku ya samu zuma wadda ba ta da haɗi ya zuba a kwalba duk in zai kwanta ya sa tsinke dai mai kyau ya yi kwalli wannan idan sau uku wannan idan sau uku in ya tashi daga bacci ya wanke garin ya waye ya wanke idansa zai yi test ya kyau da zai wadata da abu lalle kuwa to kaji malam na kashi ya rawaito shi ashe daga abiwa jirata to wannan malamai suna gwada shi kwarai da gaske gore da tijai idan su mai rauni da gudun ma duka baki da mutum ya gwada zai gani to waye ta dawa bi min kulli saqami shi abuwa jirata din abiwa jirata din nan duk wata cuta mazhabar abdullahi bin duk wata cuta an ka zo ga sai ka buka shazuma to to waru ya rawaito kuma daga aukudin malikin cewa auku dan maliki din nan ya yi rashin lafiya rashin lafiya ta kama shi sai ya ce ku zo min da ruwa a kawo ruwa sai aka a kawo min ruwan sama dan ga ga malamai suna ajiye ruwan sama mai kyau shi ma ma saboda Allah ya ce ruwan sama mai albarka sai wannan malami ya ce a kawo min ruwan sama da aka kawo ruwan sama sai ya karanta wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka Allah ya ce mun mun saukar da ruwa mai albarka daga sama Allah ya ce ruwan sama ruwa ne mai albarka sai ajiye shi to madalla wa anzal wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka sai ce aka zuma aje a siyo zuma aka je aka siyo zuma sai ya ajiye yace Allah ya ce fihi shifa'un linnas fihi shifa'un linnas sai yace a zo min da mai zaitu zaitun ko man kuli kuli zaiti dai amma ko zaitu zaitun da shi aka fi amfani da shi yace a zo min da mai domin Allah ya ce yana daga cikin shajaratul mubaraka ta zaitu zaitun kenan man zaitu saboda Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa tini wa zaitun wa tin wa zaitu to man zaitu zaiti din nan to yace a zo min da shi domin Allah tabaraka wa taala ya ce daga cikin bishiya mai albarka haka laqal jami'a sai ya hada gaba daya da ruwan sama da zaitu zaitun da zuma fashari ba sai ya sha fashi sai ya samu lafiya sai aka wani to kaji wani magani kuma mutum ya dinga rike wannan yana rubuta magani ne na malamai kan dariya ko albarkar su baya samu magani ne tasiri duk da baki da ruwan sama zuma zaitu zaitun don ta hada ka shi kare ga Allah ya bada magani to kuma yanda zaka san wannan fi shifa'ul linnas ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana dai yana nan a wata cutar ba kuma bai hana yana nan a jami'insa ba bukhari da muslim sun yi ruwaya da tirmidhi da nasa'i ma duk gaba ɗaya daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu abi sa'id al-khudri yace wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi dan uwana gudawa ta kama shi cikin sa yana dan uwana gudawa ta kama shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aski ya asalan je ka bashi zuma ya sha yikenan aka je aka bashi zuma ciki ya rada rarakewa guda ta ƙara ya zai ce rasulullah ai cikin ya ci gaba mazallaci kuma ka ƙara bashi ya ƙara da ya ce ai cikin ya ci gaba mazallaci kuma ka ƙara bashi uku kenan ko ya zo ya ce ya rasulullahi mutumin nan fa guda nan takar manzo Allah ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi ƙarya je ka ba shi zuma kaji sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi ƙarya je ka ba shi zuma ana ba shi sai ciki ya rike to kaji to aka ake so mutum ya imani cikin abu maganin ne lafiya kalau kuma rashin yadda da abin zai ai da ka dan yi shakka kai abin nan kwana sha to a jikin nan ba zai wani Allah ce Allah ya gaskiya cikin dan uwanka ya karya je ka bashi zuma da aka bashi ya to wa'ansu daga cikin tura suna zargin wannan hadisi cewa zuma yana daga cikin abin da yake sa gudawa ya za a yi annabin ku ya ce a bawo mai gudawa abin da yake ƙara gudawa ya za a yi haka to wa'ansu ma likitoci duk sun kayan musu suka ce i kwarai kuwa gudawa kala kala ce akwai gudawar daga daga Allah ta zo kwalara ce wannan a uzbillah ila manzo Allah ya san ba wannan ba ita kwalara idan ta zo Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya ya ba kasashen mu lafiya da al'ummar musulmi to sai a hana mutane su dinga cin abu mai sakin ciki sai a ce ku dinga cin yanzu yan ƙasa ka su dinga cin abu mai sakin ciki su dinga cin abin da zai daure ciki dan ga annoba tana yawo to kwalara an ta zo kenan sai a dinga cin abu mai daure ciki akwai gudawar da ku a'a kai ne ka dinga cusa abinci ka dinga cusa har cikin ya kumbure har cikin ya kumbure kuma ya lalace to wannan ba shi da magani illa ka kuma shan abin da cikin zai zube ila wannan ciwon cikin Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi daga wannan malamai suka ce i manzo Allah ya san wannan abu da kuka faɗa amma kila ciwon cikin wannan abu to kuma malamai suka ce to ko kwalaran ma kwalaran to Allah ya kiyaye mu duk baki daya cuta virus ne cuta ne a ciki kwaikwayen cuta ne yake kawo kwala to can kwaikwayen cutan nan su fita gaba ɗaya sai lafiya ta zo to ko da wannan din da ma ba laifi in manzo Allah din ya ce a kuma ba da abin da cikin zai wanke duk gaba gida to wannan a ko kai da ka kai ciki na ya lalace da ai ba a ce a sha abun wankin ciki sha abun wankin ciki duk sai ka sha abun wankin ciki cikin ya wanku ya test to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba amma dai ko da ma ba wani likita da ya ba da wani mafita shi na manzo Allah shi ne manzo Allah ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to to to wannan kenan sai zuma din nan jama'a sun tafi cewa Allah ya yi wahayi to wa'yansu daga cikin albait suka ce wai ma'anar zuma din nan kudan zuma din nan da ake faɗa mu ake nufi kuma ma'anar wannan ruwan zuman ilimin da muke fita wato yayi kyau wannan shi ake cewa tawili da yawa akwai yan uwa masu bin mazhaba ahlul baiti zaka ga an faɗi fassarar Qur'ani sai su dinga cewa an canja ai ga abin da ake nufi wani ake nufi to wannan cewa wani ake nufi tawili kenan wata fahimta ce Allah ya ba wa wannan walin ya gane yo in dai zuma wannan mai ruwa kaza mai kaza ina kuma malami mai fitar da ilimi mai shigar da mutane aljanna mai kaza kaza ai shi ya fi dacewa a ce da shi ake to ga wannan wata fahimta ce ko to amma bata hana ta zahiri ba sharrin ka ce ta zahirin nan ƙarya ake lalle wannan ake nufi duk wannan karatu da ake kawo da wannan abubuwa da manzon Allah ya nuna ka ce ba wai wannan ƙwaran zuman da wannan ruwan zuman ake nufi ba ahlul baiti ake nufi to wannan shine shafi a'a ka ce i wannan zuman ake nufi wannan shine magana sarari ta kowa da kowa ai aka ji asubanci da ana faɗa wannan dama ai daga can ya zo ko eh wannan zuman ake nufi wannan shine imanin kowa da kowa wannan shine ilimin kowa da kowa kuma Allah ya fahimtar da mu kuma ahlul baiti ake nufi kuma Allah ya fahimtar da mu a rufai muridai na Allah da suka yi ma'arifa ilimi zuma yake ukubo musu ilimi ne daɗi akwai ilim akwai ilimin da ya kai ma'arifa daɗi amma kuma akwai akwai ilimin da ya kai ma'arifa zafi a wajen wani ai daidai yake da allurar zuma saboda ga hijabin kaki na an zuba a ciki ko da yake da yanda kaga zuma ta harbi kuma ta bada daɗi na haka harbi yake ya zubo daɗi kuma da ya bugo wata magana ta ku bara ma zuman ya harbe ka sai ga yanzu gari ya ya lalata duka baki da to ya gani ko to yayi kyau wannan wannan shi ake cewa tawili yayi kyau a gane hakan amma kuma zahirinta yana nan a zahirinta amma dukkanin waliyai daidai suke da guda ai manzo Allah ya ce misalin mumini kenan ai da ma'ana mumini kenan ko ya ko ma'ana imani ya ko imani irin kutubi daga kon wanda ya san wannan abu ai dama shine babban mumi to wannan kenan kuma an rawaito daga masu littattafan hadisi duka a su shida din nan tun daga bukhari da muslim har ibn majah daga sai da aisha Allah ya kare da a gare ta sai da aisha ta ce manzo Allah ya kasance yana san abu mai zaki manzo Allah yana shan abu mai zaki shi da kansa yana yin tsumi ya zuzzuba dabino a cikin ruwa ya sha kwana ɗaya kwana biyu idan ya yi kwana uku in ya wayi gari sai ya zuba don kai ya zama giya kai ya sa mayu mazalla yana son tsuni sallallahu alaihi wasallam kuma mazalla yana son abu mai zaki walau hala sai umar radiyallahu anhu ya cewa walau hala ko abu yayi dadi mazalla sallallahu alaihi wasallam yana sha to kuma mafi abinda mazalla ya fi sha a cikin abubuwa mai dadi zuma sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce muradi bil halwa'a alawa nan ma'ana kullu hulun da abu mai daɗi to shi ko zuma shine shugaban duk wani abu mai daɗi din nan to wannan kuma malamai suka ce yana nuna wai zuhudu zai hana ka ci abu mai daɗi ba wai dan kana zuhudu shikenan ya ba ka shan abu mai daɗi a zuhudu bai hana a sha abu mai daɗi ka sha mai daɗi man kai aiki mai yawa zuhudu bai hana ka ci kaji kuma kai ta sallah ka kwana sallah to manzala sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani sahabi ya musu liyafa kankana da kankana da dabino da ruwa abinda sahabin ne samu kenan sai yanzu Allah yake kai mun gode Allah yau an ci daɗi to yau kowa ya je ya kwan sallah sai na mu yace yanzu wannan abin da muka ci yanzu wannan abin da muka ci shine wani mun ci abu mai daɗi wannan Allah ya ce wannan abu mai daɗi ne ni'ima kenan wannan to kyau ka je ka bada abin ni'ima din na aje a kwan sallah sai na kuma wanda ya haɗa kaji kaza ba ne fi ka ci ka koshi ka ci mai daɗin to ka kwan sallah kuma ai kai ma kuma ba wai kuma ka ci ka koshi ka kwanta ba ai sai ciwon hawan jini da suga ya zo yanzu yanzu duk gaba ki da dama wani ya ce wai wayan su shehun ne a boye da suke abu to manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tarihin asbuhana cikin tarjamar Ahmad bin Hassan to ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon ni'imar da Allah zai dauki akan ƙasa zuma shine abin da zai fa alama kuma kaga an so mu haka din shine ya ai rashin ya ga duk wannan algul da wane ne duk kaza kaza ko duk kaza farkon ni'imar da Allah zai fara daukewa zuma duk gaba ki da to wannan kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu mai cutarwa kashe shi addini ne kunama maciji rina da waya a amma Allah ta kan wanda ya kashe kudan zuma duk da harbin nasa a kyale shi amfani ne manya ne ana ko sun harbin ba komai manzo Allah hani ya zo akan a kashe kudan zuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zo malamai suka ce duk wanda ya mafarki yana shan zuma zai samu dukiya ta halal mai yawa sai Allah ka nuna mana wanda ya mafarki yana shan zuma zai samu dukiya ta halar mai yawa kuma in mara lafiya ne mafarki yana shan zuma yanzu yanzu ya warki saboda Allah yake fi shifa'ul linnas to Allah ya faɗi haka kuma duk wanda ya ga yana ya mafarki yana lasar zuma to zai ya aure yanzu yanzu shi ma in gauro ne zai ya aure sai da maza to kaga samari an yi murmushi fa an ji abin da an ji abin mai daɗi malam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kin dandanin zuma sa shi ma ya dandanin zuma ce to sai da wannan duk malamai suka dana fasara mabarkin za ga yayin mutum ya san Qur'ani ya san abubuwa to masha Allah sai a je a nemo zuma mai kyau kenan zuma da Allah suratul nahl
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النهل مكية وهي مئة وثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوا wannan da ita ce sura wata wadda take bayani akan kudan zuma wadda dai ake ta kawo maganganun nan nata ta sauka a maka sai dai wannan aya wa in aqabtum dinnan zuwa ila akhirha zuwa karshen ta idan ta sauka a Madina tana da aya ɗari. da ishirin da takwas tana da aya ɗari da ishirin da takwas bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah tabaraka wa ta'ala mai kyauta magamiya a nan duniya ya ba wa mumini ya ba wa fasiki ba ya ba wa kowa da kowa arrahimu mai jin kai makebanci a lahira duk gaba daya wai duk abin da za a karanta a cikin ayan nan ga ka'idar da za a bi shine bismillahir rahmanir rahim to shi za a bi a ta amrullahi kiyama ta zo lamarin Allah ya zo ma'ana kiyama ta tsaya jama'a fala ta ta'jilu amma kakku gaggawa kakku gaggawa kakku gaggawa Allah kenan malam kiyama ta yi to amma fala ta ta'jilu kakku gaggawa ta nazalat wannan aya ta sauka nazalat yayin da aya ta sauka ikitar batu sa'atu kiyama ta kusa wan shaqqal qamaru wato wata ya tsage tun da wata ya tsage din nan to kiyama ta kusa fa qala al kufaru sai ka fulan maka suka ce na kuffu ba azar shay'i kun ga fa mu kyala muhammadu fa mu daina cutansa tun da gashi ya ce mana tun da watan nan ya tsage kiyama ta zo to kan mu je muna cutansa kuma kiyama ta zo a rike to shikenan لأن محمدا دومين محمد يخبرنا هنا بام لاباري أن ساعة cewa kiyama karkaru ba ta kusa fasabaru sai kafirai suka yi haƙuri da irin wato abubuwan musulunci da yake bayyana zamanan ɗan wani lokaci walan ya raushe a a'a suna jiran kiyama gobe sati daya ta aka ga an yi shekara da take da Allah shi da ma magana ce kai a cigaba da dukan su shikenan shikenan ba su ga komai ba kalu lahu sai suka ce da manzon Allah ma ra'ayna shi a Muhammadu shin ba ce kai ita rabatu sa'atu wan shakal kamar bane to yau da tsagewa watan kwana nawa ko ko wata nawa yaya har yau ne duk ga baki da shike nan kuma suka ci gaba da izini izgili fana zala sai aya ta sau sai aya ta sauka ita raba lin nasi hisabuhu hisabun mutane ya kusa amma ga su mara kana ma'ana kiyama ta zo fa kalu sai suka ce na ku fito yanzu ne sai ta gaskiya a kame a kame aidan shi kenan suka gaje wani abu yanzu suka zo suka tuna to yaya ne har yau dai fa nazala sai aya ta sauka a ta amrullahi to kiyama ga ta tazo fa wa saban nabi shi kansa manzo Allah sai da ya zabu daga wannan aya ta sauka sallallahu alaihi wa sallama shi kenan sahabbai ma duk hankali ya tashi kuma sahabbai duk ma aka tashi an ga manzo Allah ya tashi a gigice saboda shi manzo Allah duk wata aya ta sauka a Qur'ani ganin ta suke yanzu ganin ta ake yanzu ga sakai shi kenan manzo Allah ya zabura kuma sahabbai duk wa sabal muslimun duk musulmai ma suka zabura ya zunnuna kowa dukkan suna da annal kiyamata kan kama kiyamata tashi yanzu kuma shi kenan yanzu yanzu a yi lahira duk gaba ki da to shine a ta amrullahi a sa'atu kiyama ta zo karuba ma'ana ta kusa wai sabida tsabar kusanta ma ta zo ma ta zo ma duk gaba ki da فلا تستعجلوه لا تغلبوا كف نيمش قبل حينه كافن لوكacin sa yi fa innahu waqi'un zai zo dai kiyama za ta zo amma ci gaba da kasuwancinka ci gaba da nemo wa iyalinka abinci haihu reni yaranka da komai amma har yau dai a ta amrullah kiyama ta zo a zuciyanka ka dinga ganin yau kuma ai an gama kuma a kaza kaza amma ba wai aiki ba kaka je ka bar kasuwa ka ce yau kiyama ta zo kuma me za a yi shi ke naga kuma aiki kuma aka shekara ɗari ta hau ta kuma kasa ta ce ai qur'ani ne yace a'a ga abin da ake nufi kenan to wai kiyama ta zo to duka yin amfanin neman su ko fa inna huwa ki'u mai afwa ne dai saboda manzo Allah yace man mata fa karkama ke kowa ya mutu kiyama sa ta yi ko dai wannan ta kowa da kowa din bata zo ba duk wanda ya mutu kuma shikenan ta fa kiyama ta yi ai la muhalata ba makawa kiyama tana nan tana tafi subhanahu wa ta'ala amma yushriku tanzihan tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ga abinda suke tara ake tara su kafirai suke tarawa da shi wannan haza wannan magana laita fihi ba wai wannan aya tana nufin annal musulmi na cewa musulmi ne ista'ajalu sa'ata suka suka nemi gaggawar kiyama ba ba wai manzo Allah da su dai da aka ce ga kiyama ta zo sun gigice sun tashi ba wai su suka nema ba saboda sura shura ta faɗi wa'anda suka nema yasta'jilu bi allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushrikuna minha sura shura ta ce wa'anda ba su imani da kiyama ba su suka zo suka ta da manzo Allah wai yaya har yau ne ta ce za ka zo kaza kaza amma su ga mujire koranta ma suke yi shi su ne ma ta zo duk gaba gida mushrikuna minha duk gaba gida to wallazina amanu su ga mujire mushrikuna na koranta suke ji haka za qala fi surati shura haka Allah ya faɗa a cikin sura shura kaga Allah ya tsarkake mu ne kenan to summa hum hum la yasta'jiluna husum ne ba su suka nemi gaggawa ta ba la'annahum yakafuna dan su suna tsoron kiyama inna ma yasta'jiluhul kufaru kafirai ne na maka suka nemi gaggawa ta istihza'an dan izgili din nabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ata amrullahi da Allah ya ce lamarin Allah ya zo dalilu wannan dalili ne ala qurbi sa'ata abu sa kusancin kiyama li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam domin annabi mai zada aminta Allah ya bude yana cewa bu'istu ana wa sa'ata Allah ya aiko ni ni da kiyama Allah ya taso ni da kiyama ta hatai ni kamar dan yatsan sa na tsakiya da dan yatsan sa manuni din haka wannan Allah ya hada yatsun sa guda biyu yace tsaka ni da kiyama kamar waɗannan yatsu ne guda biyu haka Allah ya taso mu duk gaba gida kaga dan tsiran kaɗan ne dan yatsan tsakiya ya dan ɗara na nuni din nan da dan kaɗan wai yanzu tun da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi shine sababa wannan dan yatsa na su to wai tsakanin kiyama kuma kaman dan ragowar wannan dan yatsan ne kiyama ta zo duk gaba gida wato wato kaman a tafawutu bainan nubuwati bambanci nisa tsakanin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sa'ad da tashi kiyama ka haza kaman wannan bambanci kaman wannan nisa ne yasbiqu ahaduhuma dama su bi suka yi tsere inda wani hadisi ya faɗa kuma da kiyama da manzo Allah haka suka feko da gudu to manzo Allah ya riga sallallahu alaihi wa sallama yasbiqu ahaduhuma al-akhar ɗayan su ya riga ɗaya bi yasirin da ɗan lokaci wa qala ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce wa ma misli wa mislu sa'ati tsakani wato misali na da misalin kiyama illa kafara sai ruhanin kaman doki ne na tsere kaman dawakai ne biyu aka sake su za su yi tsere to haka muka zubo tserani da kiyama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman dawakan tsere ne to wa hadha shehu yace wannan hadisi dalilu dalili li anna tashbiha wannan kamar fil bidayati ta farkon tafiya ce ba ta karshen ba wata tsayawar kiyama ba ce kama ce ta faro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyama sun kamo tsere lokaci guda amma zuwan su manzo Allah ya riga to ita kuma yanzu zuwanta kuma yana nan kuma sai lamarin Allah amma dai ba ni ta to sai amma dai yana lallaba ba wai ana nufin tseren na karshe bane mun zo gaba ɗaya tunda tun an yi tsere doki ɗaya ne zai fara kaiwa doki ɗaya ne bai hana ya kawo ɗaya dokin da zai zo na biyu kila kansa yana nan wajen cikin wannan da ya zo na ɗaya ko kansa yana nan wajen kirjin wannan da ya zo na ɗaya ko kansa wani ma in dai ba waɗanda suke da na'ura ba za ka iya gane ma waye na ɗayan ba waye na biyun ba to duk wannan bai hana ba to ya ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyama suke shi manzo Allah tare suka yi tseren sai dai manzo Allah ne ya riga sallallahu alaihi wasallam to la tilgayati ba wai zuwa karshe ba farasar rihani dawakan tsere yanda liqani fil bidayati idan suka kwashi sukuwar ai gaba ɗaya za su tashi da an buga bindiga din ko igwat ai gaba ɗaya za su tashi wa akiran amma a ƙarshe labudda an yasu ka ahduhum al-akara dole ɗaya ya zama shi ya zo na ɗaya ya zama mujalli sannan musalli wanda ya zo na ɗaya sannan wanda ya zo na biyu sannan wanda ya zo na uku kila har na hudu ne ma sannan ba kuma ba kuma za a kalli kowa ba to intizaru sa'ati wan nubuwati wan nubuwatu wan nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam dama kiyama ake jira da annabkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka za su bi na haka suke kafara sai ruhani kaman dawakan tsere wa fil gayati a karshe kuma la budda an na'rifa sabiqan min umma dole mu san waye yazo na farko arafna to yanzu mun san annan sabiqa wanda ya riga huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ya riga kiyama sallallahu alaihi wasallam wa sa'at tatluhu to kuma abin da yake cikin imanin mu dole ne mun san kiyama tana nan biye da shi laisa bil gayata amma ba wai zuwanta ba a'a ba wai da yanzu manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam kuma ita kuma tana nan tafi al gayatu haqiqatan haqiqan ranar da za ta zo la ya alamu ba wanda ya sani sai Allah la ya alamu qataha illa Allah ba wanda ya san ranar tsayawar ta sai Allah gaba kida ba za a ce da malamai bayan tun daga sahabbai har tabi'ai kaza kaza kaza bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin shekar duniya ba ta ƙara shekara ɗari biyar ba haka suka dinga tafiya haka suka dinga tafiya har duniya ta zo ta shafe ɗari biyar to kuma suka dinga ganin to yanzu dai ko ta ɗara ɗari biyar ɗin nan ba ta dubu ba ba ta dubu ba suyuɗi ya zo a ƙarni na tara yana daga cikin wanda ya ce a za ta dubu ma har ta wuce za ta dubu ma har ta wuce to ta yi dubu ɗin dai to kuma duk malamai dai suka tafi akan cewa karni na goma sha hudu shi ne karnin karni na goma sha hudu to yanzu karni na goma sha hudun nan an cinye shi ma yanzu na sha biyar muke karni na sha tara karni na goma sha hudun nan shi ne kuma karni na ishirin to amma kuma an ka lura duk wani technology a karni na goma sha hudun nan wanda shi ne karni na ishirin din nan 1900 daga 1900 zuwa 2000 to malamai suka ce wannan lokacin saboda duk wani alamar ta zo a wannan lokacin abin da suka gani din nan dujal din da isra'ilan da wade ne da kaza kaza kaza to sai dai ne hankali kuma duk ana yin bayani irin wannan duk gaba daya to su sun tafi dai kowa ya mutu dai kiyamarsa ta tashi ko ta jama'a ba ta tashi ba kai taka ta tashi kuma ai an gama da kai kai yanzu ba ruwanka da ta wani ta tashi ko ta tashi duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi sai kowa ya ta shiri duk gaba daya to wannan da ta zo hadisai da yawa sun zo za a ce wani aikin da an yi sai Allah ya rage kwanaki wani aikin kuma da an yi sai ya kara duk wanda yake la ilaha illallah sai Allah ya kara duniya shekara hamsin kuma masu zikiri guda nawa Allah ya kara su to kaga mai cewa sai ai shiru shi ko ai so yake bai yi wani aiki na kirki kuma so yake kiyama ta tashi kenan ko da za a rufe bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan da turmuzi ko hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duniya ba ta tashi ba sai ba wanda zai ce Allah Allah ko yau ake so ta tashi duk a daure bakin mai zikiri ka kowa ya ce Allah za ta tashi yau in ko da masu ba ta tashi ba alheri yana nan in dai da zikirin Allah dan manzo Allah ce duniya tsinanniya ce sai zikirin Allah da abin da yake zikirin sai malami mai karantarwa sai almajiri mai karatu su ne kawai ba tsinannu ba duka baki da sai zikiri sai masu to kaga duk sallolin nan da karatun Qur'an nan sai duk zikirai ne duka baki da amma dai kwakwaran zikirin manzo Allah ya fassara yake ba tashi ba akwai mai cewa Allah Allah Allah Allah shine dai la ilaha illallah din nan to in dai ba mai laya a ɗaɗɗaure bakin duk masu laya to za su tashi yau yau yau kuwa yau yau za su tashi amma in dai da masu kuma alheri yana nan duk baki da to to ka gani kenan to mutum dai shi dai ya ta aiki duk baki da kar ka je ka zace ta ne zace ta zama kusa dan Allah mai iko ne koman ma a yi aminci ɗaya ka ji tsoron Allah to kaka zace ta abu ba kuma wai ana nufin shi kenan kan mutum ya nemi abinci kar ya yi kaza ya shiga ɗaki ya ci aiki ya ta kusa ya mutu da yin ko kuma na ko ba harunan rashid ya ga wani tsoho yana dasa dabino ba kaga dabino shekarun da yake kafin ya fito ya ga tsoho tuku tuku mutuwar yau ko kuma tsoho yana harunan rashid ya sauke ce kai baba ban taɓa ganin mai san duniya irin ka ba yace sabida me yaro yace to kai yanzu washe wannan dabino zai fito har ya ci ce to kai kowawa daga ina ka zo wannan wawan daga ina ya zo da mu iyayen ba su dasa dabinan ba da me za mu taron mu ci da ba ba na dasa ne dan na ci ba na dasa ne kila ma ɗana ba zai ci ba ko jika na ya ci abin da na dasa ne haruna da shi a bashi zinare dubu a bashi zinare dubu yanzu yanzu to kiyama to ta zo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sallallahu alaihi wasallam algayatu karshe dai hakikatan la ya'lamu waqtaha ba wanda ya san lokacin illa Allah tabaraka wa ta'ala walakin sai dai lamma kana farasai rihanin da da kiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita yan tsere ne manzo Allah ya zo na farko to kowa ya yi imani cewa to tana nan biye Abu Isa wa huwa akibul anbiya manzo Allah shine karshen annabawa alimna sai muka sani anna sa'ata kiyama karkaru bata kusa kama ya kudu kamar yadda manzo Allah din ma ya faɗa dai a hadisi ana aulan nasu bi Isa ni na fitantanta kowa da annabi Isa ni na fitantanta sa tunda almajiri na almu'asa yake li'annahu laysa bayni wa bainahu nabiyyu ba wani annabi tsakanina da Isa to ashe ni na fitantanta sa ata amrullahi kiyama ta zo ai abbara ikon Allah sai Allah ya fassara da cewa ta zo ma an yi an shige ma an yi kiyaman ma an tashi ya ƙulul mufassiru mai tafsiri yana cewa jalalu kenan lita haƙiƙi wuqu'iha Allah ya ce ta zo ne dan a tabbatar ma za ta zo au abara bil mazi to su kuma ahlul lahi suka ce a'a Allah ya ce ta zo li anna li anna amra al hadarat domin lamarin Allah kullahu mazin duk an yi an gama ne komai an yi an gama yana so kawai sai dai in lokaci ya yi abu da jiyo Allah ba kuma wai jira ake sai abin da za a yi gobe za a halitta shi gobe wannan kuma namu ne raunannu ko ai an yi an gama duk da baki daya a ta amrullahi an yi an gama da haka Allah ya kashi da ma da ma to fala tastajilu ka ko gaggauta shi subhanahu tsarki ya tabbata ya tsarkaka ubangiji tabaraka wa ta'ala tanzihan lahu tsarki gare shi amma yi shirku na bihi gairahu hada shi da wani ake a ce ga Allah ga wani ko Allah ne yi wani ne wani yi a'a sai dai a ce Allah ne mai yi mai iko ne ya ba wani kuma ya yi to haka ake faɗa ba wai kuma wai ba wani mai yi ba a Allah ne mai iko ne ya ba wani amma wai a ce Allah wancan wani ya zama abokin tarayyar Allah shine shirkar da ake faɗa ba duk aka mai da ita wasa wannan zamani to laysa lahu sharikun Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا fattaku yunazzilu malaikata Allah shi yake saukar da Jibril alaihi salatu wassalam shine mala'ikun anan waje kai kadai ne gayya Jibril ake nufi Allah shi yake saukar da Jibril bin ruhi da ruhi a hannunsa alwahyi shine wahayi Jibril shi yake zuwa da wahayi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Qur'anin nan Allah ya ambaci Qur'ani Allah ya ambaci wahayi da rai domin rai shine rayuwar zuciya haka wahayin nan da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rayuwar zuciya Qur'an nan shine rayuwar zuciya ilimin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rayuwar zuciya da haka ake cewa duk wanda ya san shi rayayye ne ko matacce ne ma rayayye ne saboda yana nan da rai a cikin sa shi to ilimin Qur'anin nan wahayin nan shine rayuwar zuciya ko kaman yanda har yau rai shine rayuwar jiki wahayin nan shine komai kyan jiki in ba karatun nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wahayin nan a ciki ya zama banza komai kyan jiki ya zama dai akwai wani abu daga cikin wahayin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin mutum bare kuma a samu mutum ya haddace Qur'ani ma ai shikenan rayayye ne kuma duniya da lafiya wannan ko kasa ma ba ta ci shi ba duk gaba ki da bare kuma yana aiki da shi to kasa shi kenan ba ta yi shi ba to manzo Allah shi Jibril shi yake sauka da rai to kuma an ambace shi rai saboda dai ka san cewa wahayin nan na manzon Allah abu ne mai rai yadda ka san mai rai yana tafiya yadda ka san mai rai yana karatu haka duk wannan karatukan da muke yi rai ne da su dan ka san wannan wannan kuma wani ilimi ne kuma a duge duk ga baki da ma'arifa ne ga sanan dan ka santa to Allah shi yake saukar da Jibrilu Jibrilu ya sauka da ruhi da wannan wahayi din nan min amrihi daga ikon Allah iradatihi da nufin Allah alaman ya sha abu sa wanda Allah ya ga dama ita annabta ba wani wuri ake mutum ya same ta ba a haka Allah zai ga dama kawai ya zabe ka ko baka yi komai ba sai dai kuma ya shishirya ma ya shishirya ma kuma daga Allah sai ya shirya ma tun kana yaro a ce a wani dai da ganin sa dai akwai wani abu a gaba da shi Allah sai shirya ba haka aka dinga irhasi kenan ko to amma ba wani ibada ba wani wuridi ko wani sallah ko da mutum zai iya samu annabta bare ma kuma yanzu manzo Allah ya kulle ta duk gaba gida amma kuma ka iya kokari ka zama wali kai ta ibada kai ta ibada to har ita ta kasu biyu akwai wilayatul sugura akwai wilayatul kubra akwai wilaya sugura ita ce wannan ta ijtihadi zuhudu gwalere ibada kaza kaza wilaya kubra kuma Allah ya zabe ka ka zo wajen shehi maftuhi kamili ya lakana ma abin da ya gada daga wajen annabawa shikenan yanzu Allah ya ma fi fatahi to ita ma akwai sugura akai amma dai ita annabta tun ma ba a biyo wannan hanya ba ita baiwa ce ta Allah kafirai sun ce me yasa Allah bai ba wani da Allah ya ce a hunya kasu muna raham oh yanzu sai wanda kaga dama ma zan ba annabi ai wannan abu na nawa ne duk ga baki da to Allah shi yake saukar da wannan alaman ya sha abu sawan da ya ga dama min ibadihi daga bayinsa humul anbiya'u sune annabawa amma yanzu an rufe shikenan ba wata annabta sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mahaddacin Qur'ani annabi ne amma bai aima wahayi amma duk annabta ai ga tana a kirjin sa gabaki da ai dama qur'ani shine annabta ko to duk ga tana a kirjin mahaddaci to sai dai kuma ba annabi bane ba ai mar wahayi amma sai ya tawarware yanda manzo Allah ya karanta qul huwallahu shi ma haka zai karanta ta bai canja kaza kaza ba yanda manzo Allah haka malamin hadisi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa haka haka shugaba malamin fiqh shi kuma ya hada wa'yancan magana ta ce amma magana wa'yancan ce diya ta diya fi ta amfani kuma duk gabaki daya malamin fiqh babba ne kwarai da gaske to gabaki daya sai ɗan sababi shi kuma magajin annaba ɗin warisi shi kuma kudin ka kamili arifi to shi ko inda aka ebo shi can yake ebo a shi ma duk gaba ki kuma ba annabi bane amma warisi ne magaji ne duk gaba ɗaya to dai kuma bayanan su zai zo to wannan hajji a cikin littafin yake to kaga irin wayannan qur'anin ilimi ne jibge sai dai kuma kowa iya ƙarfinsa kai malami iya ƙarfin ka dai kai ta bayyana halal haram alwala ka ya ishe ka na duk gaba ki dai ba a sa ka dai abin da bai dame ka ba to hubul anbiya su ne annabawa aka yi musu me aka ce musu an anzuru ku yi wa'azi kawwifun nasa ku tsoratar da mutane su waye ka mutanen alkafiri na kafirai bil azabi da azaba wa a'lamuhum ku sanar da su annahu yanda magana take la ilaha illa ana ba wani ubangiji sai ni inji Allah tabaraka wa ta'ala ku gaya musu ba kowa sai ni inji Allah tabaraka wa ta'ala fattakuni to su ji tsoro na tunda sun san ba kowa sai ni inji Allah to ji tsoro na kaga kamar akwai gaba da baya annabawan nan ba kawai za su zo su fara zancen azaba bane la ilaha illallah za su zo su fara faɗa to in ka ji kar- wanda ya ji karɓa kuma to su gaya ma akwai azaba wanda ya ji karɓar la ilaha illallah to kuma su gaya ma akwai azaba kenan kafuni su ji tsoro na inda Allah tabaraka wa ta'ala da ahun ila tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala ya kira bayansa zuwa kadaita shi wa tauhidu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ala thalath maratiba yana da hawa uku kadaita Allah tabaraka inda ga musuluncin nan yana da hawa uku islam iman ihsani ai duk ba komai bane dama kadaita Allah la ilaha illallah ne kawai muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kadaita Allah ka yadda da annabta shikenan ko to la ilaha illallah nan tak eh ita ta mai da kai musulmi to amma wanda Allah ya ce to kai ta maimaita ta dan kai ta ga sabunta imanin nan to me ne rike ma la ilaha illallah nan sallah zakka azumi hajji wayannan kana yin su za su rike ma la ilaha illallah nan kam haka mutu da ita an baka wayannan duk faɗa ka la ilaha illallah nan shi ne cewa duk ruwa za ta baka to wannan matakin farko kenan kuma duk abin da ake nema ga duk musulmi kenan kowa dai zai iya nan wajen nan wajen sa sauka ne kowa dai ba wani abun bauta daga kuma la ilaha illallah wannan fasararsa ba wani abu ne mai wuya ba ba wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kenan fasararsa ba wani abu ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wanda ya bauta gunki ko ma ne aka bauta dai an bauta banza Allah shi ne abin cancanta da bauta to wannan ita ce ta kowa da kowa duk mu musulmi la ilaha illallah mu kenan kuma fassara ta kenan ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma duk wanda ya je samu Allah da haka zai shiga aljanna to ka ji ka to sai ka rike sallah zakan Allah ya buɗa ma azum- azumin ramadana haji to in kana wannan Allah da zaka mutu lafiya da la ilaha illallah sunanka musulmi ba wanda ya ce kore ka da musulunci to amma bai hana kuma ka yi ta ilimi haka san ma'anarta kuma ta malamai ba wannan kuma aljanna ka za ta yi daɗi ta yi yawa amma ba wai duk ka ce kuma duk wanda bai san wannan ba zai shiga aljanna ba ba haka ake nufi ba ko sai yayi tafsirin rububiyya ko eh, uluhiyya ko kaza kaza a'a ko ko mu mu ce sai yayi kaza kaza a'a duk ba haka ba wanda ya ce la ilaha illallah wani abu bauta da gaskiya sai Allah shikenan zai shiga aljanna wannan shine musu dukkan akan muke dukkan akan muke amma bai hana kuma yanzu kai ilimi fa alamannahu la ilaha illallah yanzu kuma yi ilimi yanzu ma kai ta shiga to kuma daga ilimi kuma sai imani ya zo sai imani da Allah har yau da la ilaha illallah ne imani da mala'iku imani da annaba imani da kaddara imani da kaza kaza har yau da la ilaha illallah ne ko kaga hawa biyu kuma yanzu to har yau da la ilaha illallah sai kuma har yau dai kuma ka hawa na uku kuma ka tafi ihsani anta abudallaha ka annaka tarahu to wai yanzu ba wai can wajen duk musulmi shi Allah wani abu ne koyayya a wajensa wannan shine aqida musulmi kuma yayi kyau zai shiga aljanna dama sai yake la ilaha illallah ko Allah la ilaha illa huwa Allah la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi shi ina Allah ba wani ubangiji sai shi da haka ma yake da san da can nesa wai malaman ne ma manyan ustazai da su ayyana cikin alarsha zaune Allah ya tada su wasu ne malaman mako to dan kuma ina jahili kuma bare kuma duk dai kuma dan girmama Allah kuma komai ma sai a kalli sama ina da ga kai haka in Allah ya hada sai a daga wannan yana a kalli sama yake na ma diya dama ko da kuma dare dare ma yana ta kuma da hadisi in zai faɗa abu zai ce kuma sama sama sama sama wannan saman duk ta girmamawa ce wai ta girmamawa ne tabaraka wata amma kuma ka ce mutum sai ya yi daina ko ina wannan kuma naku ne na malamai amma ba shi ma a can ma ba da yaya da Allah yana nan ba ai an gama ina yake kuma ina yake ina yake kuma alfai kuma tun kuje wannan matsalar ku ce ko a yi tagwari ga gida ga gida wai ga ta ga masallaci kin san Allah ta ai gida ga gida ga gida ga kofa ta ga kofa sa shi ma kin da ga gidanka ga masallaci ko to ka gani to wannan kuma na malamai ne to kuma su yi imani kuma kai imani cewa a'a ba wai sai can sama kuma ka a Allah yana ko ina da ko ina tabaraka kuma bai sa ya zama da yawa ba shedan ma yake ko ina da ko ina bai zama da yawa bare mahalicin sa ha shedan ma yana ko ina duk wanda ya bata na sama na ƙasa na kudu na arewa na kudu zai shedan ya batar da shi wannan irin calculation na shedan ha to amma ko bai hana ya zama da yawa ba shi din nan iblis din nan shi ɗaya ne din nan bidin mai wannan to ina u- to in shiriya ba ta in ubangijinsa bai bi shi ko ina ba haka barna ta faru in rawo ya iya shiga ko ina ɗan sanda bai iya shiga ko ina ba ai kuma yake nan ai barna ta samu dan haka dan ka san Allah yana ko ina yana bin shaidan ya bata duk barnarsa da shaidan ya so ma wasu sai ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi min shar ina neman tsari da Allah daga sharri Allah ibn maganin wannan kaza kaza kaza hmm? to duk da wannan karatun da zai hana wani yana za to sai dai ya zuro ido kuma daga can sama kuma ya ma maganin shaidan da shi haka yake gani bai sai ya zo san bai dai ya zuro ido ya zo ya ma maganin shaidan din to ba laifi dai wannan dai muhim dai a yadda da Allah din tun musulmi ya yarda da Allah da wato wannan ya gama to kuma daga nan zai yi imani ya yi imani da Allah ai kaga malami ne fa kuma a ƙasar nan ta mai zuciya duk wanda ya ce Allah yana ko ina to kafircin sa ya fi nasa Abuja dan ya mai da Allah billions to Allah wannan magana ne ta eh ya mai da Allah billions a'a uzu billahi min Allah yana ko ina tabaraka wa ta'ala bai zama billions ba ɗaya ne tak tabaraka wa ta'ala yanda shi yana ko ina bai zama billions ba ɗaya ne yadda mai labarai yana can su bidiyon gidan DITV ko gidan wane ne amma duk TV in ta kai biliyon a Kaduna kowace TV sai ka je ka gan shi ka gan shi a ciki a wanda zama biliyon sa wannan kudura ce ta Allah da ce wannan sai na Allah tabaraka wa ta'ala ga baki da to amma fa wannan na mai iko ne amma ba duk wanda dama bambancin malami da zahiri kenan wanda ya sani aljanna za ta yi yawa sai daɗi ce kaza ya ji daɗi ya yi kaza wanda bai sani ba to kuma har a zo ma tafsirin wai yanzu ma har a zo ihsani wai yanzu ba so ake maka gane yana ko ina ba a so ake maka gan shi an ta abu da Allah ka annaka tarahu yanzu ba wai ka kai imanin ko yana ko ina a'a yanzu ma maganan ma an ta abu ka annaka tarahu ka bauta kaman ga kana ganin sa sai shari'a ta riska to fa illan ka kun tarahu to in baka zaman to kana ganin sa baka fa innahu yaraka to ka san yana ganin ka ba wai dan ba ganin sa kaza kaza ba oh duk ba haka ba sai ana gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman musulunci ta kasu uku wani bai gane magana bai san ma magana ba bare ma ya gane wani ya san karatu ya san fasararsa amma ma'anarsa bai sani ba wani ya san karatun ya san ma'anarsa Allahumma ja'alna minhum Allah ya sa mu cikin na ukun nan ka san karatun ka san ma'anarsa to wannan shine babban tauhidi shi ne ihsani wanda Allah yana son mu husni na Allah ya samu daga ciki to shine to yanda ka ji islam iman ihsan dinnan to ita ma gaban dama la ilaha illallah ne duk gawa gida to ita ma haka take gaba gaba gida uku dinnan Allah kuna kula da lokaci ko to ita ma haka take abu ala salasa maratiba at-tauhid tauhid da'ahu ila ila tauhid wa tauhid ala salat maratiba tauhidi yana kan mataki guda uku tauhid al-ammati ya tauhid al-ammati akwai tauhidin ammawa la ilaha illa huwa din nan da muka faɗa ba wani ubangiji sai shi to kuma Allah ya yarda da shi shi ma Allahu la ilaha illa huwa Allah ya faɗa shi ma ba komai to ba haka yayi kyau za su abu sai tauhidul kasati sai tauhidin ko malamai daga cikin su ya bantattu la ilaha illa anta annaba tauhidin su kenan a Allah ba wani ubangiji sai kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz la ilaha illa huwa ba shi mukadaba yake ga shiga ubangiji kamar iyyaka na abudu wa iyyaka na shi ma mai sallah ai gashi a fadan Allah gashi a fada ba wai kuma a ƙarshe je ba haka kuma yana mukaɗaba da Allah iyaka na abudu wa iyaka na sa'ilu duk gaba ke daga wannan na kasawa kenan kasa ke kasawan kasawa Allah ya samu a ciki la ilaha illa ana nan ku Allah ne yake tauhidin sa ba wani ubangiji sai Allah sai sai ni inji Allah tabaraka wa ta'ala li anna hadha laysa bi muwahhid da wanda yake jiran ya zauna ya tauhidin kaza kaza wannan bai tauhidi ba ga ka ga tauhidi ga wanda kake so ka kadaita ina kadaita wai a zama ɗaya kawai sai ɗaya kawai sai ina ɗaya ga ka ga sai ɗayan sai ga ɗayan uku kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tawhidin sa to wannan da ya dan masani ya ƙara sani wanda bai sani ba kuma ya kokari ba wai dan ko a kalli ko jawo ku suna ko fa'a duk ba wannan ba ba da salatul fati dama ayi zuman kenan ko to ayi aya za ta ba mu zuma an zo mu shan zuma ya kana abu ya fi alhamdulillah